بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 26 قوة ربيع الأول هجرة 1446 يا إيدي دراني 29 قوة ترى miladiya 2024 alkhairan da yake cikin wannan ranako muna roƙon Allah ya datar da musu abin da yake sharri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara godewa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondo dai daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratu sa'ad tun daga farkon surar allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko mun zo aya na 28 wanda yau za mu tashi aya na 29 zuwa abin da allah ya so ko kuma aya na 30 daidai allah ya samu dace in bu mu manta bayan wa masu girma jiya mun ɗauko ƙisar annabi dawud alaihissalatu wassalam da abubuwan da allah ya jarrabe shi da su da kuma ni'imomin da allah subhanahu wata'ala ya yi mana a ƙarƙashin ƙisar annabi dawud alaihissalatu wassalam allah ya bijiro muna da wata baiwa da ya yi masa shine kyautar ɗa wanda aka bashi annabta kuma aka bashi mulki shine annabi suleiman mun fara wannan sai lokaci yayi da Allah yake ce da mu wa wahabna li Dawud Sulaiman mun baiwa annabi Sulaimana kyautar da shine annabi Sulaiman mun baiwa annabi Dawud kyautar da shine annabi Sulaiman jiya isharar da muka yi cewa annabi Dawud yana da mata da yawa kuma yana da yaya da yawa kinan ba annabi Sulaiman kadai Allah ya bashi amma me yasa aka ambaci annabi Sulaiman shi kadai saboda ya keɓantu da wata ni'ima da wata baiwa da Allah ya yi masa sauran ɗayan Allah bai musu shi shi ne Allah ya ba annabi Suleiman mulkin duniya Allah ya bai wa annabi Suleiman annabta ƙarshen ni'ima a duniya kenan ni'ima babba a duniya Allah ya sanya ka cikin annabawansa annabi Suleiman ya samu wannan shi yasa Allah yake cewa mun bai wa annabi Dawud kyautar ɗa shi ne annabi suleiman amma isharar da zan yi mana su ɗaya kowa kyauta ake ba shi saboda ba a iya sayan ɗa ba a iya wani aiki a samu ɗa kenan allah wanda yake so yake ba kyauta ɗa ɗa kyauta ake ba shi allah subhanahu wataala ya ce ni'mal abd ma dalla da wannan bawa shi ni'ima fi'ili ne madin jamidun lil madhi shida bisa da ni'ima dukkansu af'al ne jamida la ya'tihi ma mudari'un wala amr da'imal madin madin madin yusta'mal hadha al-fi'l lil madhi ni'mal abdu ma dalla kinan fihi shay'un mahdhuf bima'na ni'mal mamduhu هذا الأب وكم نعم العبد الممدوح ما دلد wannan bawa wanda aka yi yabonsa sai aka share shi wanda suka yi karanta darasi akan afqal jamila suna gane mai Allah ya samu dace ko ba haka bane ban so in hita daga inda muke amma dai isharar shine ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa tabbas akwai abin da aka share kinan ni'mal abdul mamduh ma dalla da wannan bawa da aka yaba shi ne annabi Sulaiman innahu awwab lalle shi annabi Dawud mai yawan komawa ne zuwa ga Allah dukkan al'amuransa yana mai da su ga Allah subhanahu wa ta'ala in urida alaihi bil ashyi ma'ana kenan in a larabci tusar da ka ganshi muta'allikatun ne bi fi'lin mahdhufan taqdiruhu udkur ka ba su labari yayin da ori da alaihi aka bijiro wa shi annabi Suleiman wani lokaci bil ashiyi ashiyi jam'i ne na ashiya ashiya shine mufradi na ashi wa hiya muddatun zamaniya wani lokaci ne na zamani sai dai malumma sun yi sabani akan wani lokaci ne ake ce da shi ashiya wasu ce min zawali shamsi ila ghurubiha daga azhar har faduwar rana shi ake da shi ashiyi kina aka ce ashiya ana nufin daga zawal ila goro ko kuma wasu malama suna ganin min zawal shamsi ila gurubiha ila sabah har yanzu wanga lokaci duk yana zama ashi wasu ka ce a'a min zawal shams ila al-asr qabla ghurubi shams wallahu a'lam amma dai bil ashi sai mu dauke shi da maraici ana tare da ni ko in urida alayhi bil ashi ka ba su labari lokacin da aka bijiro wa annabi Sulaimana da yammaci as-safina tul jiyad zababbin dawakai jiyad jam'i ne na jawad kun gane ko an ce jawad in garman doki shine jawad to jam'in shine jiyad kenan an ce safina tul jiyad sifan dawakan sune dawakai masu tsayuwa akan kafafuwa guda uku su kuma ɗage ƙafa ta ɗaya ɗaya daga cikin ƙafan gaba shi ne ma su siffanta dawakai suka ce doki mafi banƙayi da sauri a tafiya shi ne dokin da ke tsayuwa a kan ƙafa guda ya maɗayi haka shi in ka je kasuwa ka san doki da ka ganci cikin dawakai shi an nasa yi saboda shi ga nuna isa ga saurin tafiya da abin da ya kamata Allah madaukin sarki ya samu dace in ka karanta wannan aya in ba kai da akali da wani abu ba sai ka wuce baka gane abubuwan da ake nufi ba amma a takeice abin da nake so in yi mana ishara da shi shine ɗabi'a na sarakuna ɗabi'a na mayaka lokaci bayan lokaci akan yi kontrol ɗin sojoji na yaƙi a ga yaya suke yaya training ɗin su yake akan yi kontrol ɗin motoci na yaƙi a ga yaya lafiyansu yake yaya saurinsu yake ko ta taso an fahimci hausa duk shugaban ƙasar da baya kontrol ɗin sojojin shi ya ga iya ƙarfinsu baya kontrol ɗin makamansa ya ga iya ƙarfinsu baya kontrol ɗin motocin yaƙi ya ga iya ƙarfinsu to bai karanci tarihi ba bai cancanta ya zama shugaba ba in an fahimci wannan annabi suleiman da yake shugaba ne mayaƙi daga cikin ɗabi'arsa duk lokaci ba lokaci sai ce a bijiro da sojoji ya kalla yaya trainer su yake to su da motocin yakin su menene da bagai ko alkhair ma'qudun fi nawasi alkhair ila yawmil qiyamah da wakai Allah ya sanya alkhairi a cikin su har ki zuwa ranar tashi alkiyama ba lokacin da ba a amfani da doki wajen yaki har duniya ta nabi to sai annabi Sulaimana da yake su mayaka ne ya san dawakai na yaki sai ce a tsinto mai dawakai waɗanda ke da sauri a tafiya saboda yanta yaki dokin ka bai da kuri sai a gudu a barka ko a zo a cimma a gudu na da misali ko shi yasa sai ya zo a matsayin shi na shugaba sai ya tsaya ce to a fito da su yaga adadin dawakan da a akwai yaga shirin da a akwai kaga kenan zama ya kama shi fareti kenan wanda a zamanin yanzu ƙasashe sukan yi shi don baiwa sauran ƙasashe tsoro don alfahari sai su ce za su gwada makamansu ba wai sabon abu ba ne tun da in kana son ka tsaye da ƙasar ka ta tsaya sai an san ƙarfin makamanka za mu yi fareti mu sojojinmu sai a gwada mu duniya ba mu gani a yanzu sai wata ƙasa ta ce za ta gwada wani makami sai ta tada shi na miliyan kuɗi ya wace da an gani sai a ce ka ƙasa ka za ta shirya taɓa taɓa ƙarfi aiki ba ne duk wannan iskanci da kuka ga ana yi mana da ba an gama tsarara ba ne muna da makamai wane ne ya zai maka wuka ka tarfe shi amma yanzu sai addu'a kina da misali daga kullum muna addu'a Allah ya taimaka mana shugabannin mu Allah ya tsare su Allah madaukin sarki ya ba su dama su mallaki abin da za su tsare ka sannan in ba da ka ba wannan to shine wannan dabi'a wani bisa ga China ta shirya fareti kawai dan ta nuna wa duniya inda ta kai su mayaka ai sun sani da mutun ya kalli karfin sojojinka karfin makamanka karfin motocin yakinka to in zai shigo kafa ya sai irin shirin da zai yi ko ba haka bane ka zo ka nuna karfin ka sai ka zo ka jero motoci ashirin na yaƙi sojoji dubu ɗaya misali shi ko yana da sojoji dubu ashirin yana da motoci dubu ashirin ai sai ya rena ka saboda ya san ka ja shi faɗa in ya turo nashin ko naka su kashe a kashe nashi ne naka su kashe nakan na karewa ya zo ya tsara da kai hayar da sa ka yi to Allah ka samu dace kenan ka kula me ya hikimar ambaton wannan aya hikimar shine a nuna ma Sulaiman wane ne shi mayaki ne wanda ya san yaki saboda kwarewa a yaki yana kula da su dawakan da ake fita da su yana kula da wani shiri ne sojojinsa suke da shi to kun ji abin da ya kawo wannan shine Allah yake ba mu labarin me ya faru lokacin da ake bijiro da waɗannan dawakan in urida alaihi bil ashiyi safinatu jiyad yayin da aka bijiro masa da dawakai waɗanda suke masu sauri masu tsayuwa da kafofi guda uku kinan zababin dawakai zaka ci kenan yayin da aka bijiro mai da su ana nan ana bijirowa ba su kare ba ana bijirowa ba su kare ba ana bijirowa ba su kare ba har rana ta je za ta faɗi ko da ya kula rana ta faɗi sai ya fahimci wannan abin duniya ya shigartar da shi sai ce to in wannan ne zai shigartar da mu daga bin Allah a dawo da su a hallakar da su ya zama to mu ma gan su bale su shigartar da mu zikirin Allah to shine kaddara ga Suleiman da zaune ga sojoji nan ana bijirwa ana fitowa da dawakai sai rana ta ji za ta faɗi faqala sai shi annabi Suleiman ya ce inni ahabbtu hubbal khaira lalle ni ahabbtu bi ma'ana athartu na fifita hubbal khair son dukiya malamai suka ce alkhair anan bi ma'ana alkhailu na fifita son dawaki sumiyat bi dhalika li'annaha juz'un min almali ai su dawakai nan Allah ya ambace su da alkhair ne saboda su ma wani yanki ne na dukiya an fahimci Hausa saboda Allah ya ce wa innahu li hubbil khairi la shadid shi dan adam wajen son alkhairi mai tsananin son alkhairi ne kina alkhair bi ma'ana almal to anan ana nufin dawakai kamar yadda wasu maluma suka ce inni ahbabtu hubbal khair lalle ni na fifita son dukiya son dawakai an zikiri rabbi game da ambaton ubangiji na hatta tawarat bil hijabi ai tawarat bi ma'ana ikhtafat har rana tabbaci a wurin da take shiga tabbaci ban samu ni ambaton Allah ba to nan dai malamai suke sabani an zikiri rabbi game da ambaton ubangiji na to me yake nufi anan wasu suka ce yana kula da dawakan kafin ya kula rana ta fara bai sallar asar ko kuma a'a akwai wani zikiri da yake yi a duk lokacin kafin faduwar rana sai gashi ranan nan saboda kula da wa'annan dawakan har rana ta fadi bai yi wannan zikiri ba sai ga yayi asara duniyar nawa take saboda wa'annan zai asara zikirin Allah to bari a dauki mataki wallahu alam ko ne yana ya dauka saboda ai mun kawo muna ka'ida at-tafsiriyya cewa inna al-lafza idha ihtamala akthar min ma'ani wa yumkinu ijtima'u hadhihi al-ma'ani min ghayri tadad yujma'u bainahuma fi at-ta'wil ma'ana wajen tafsiri in ka zo da lafazi yana da ma'anoni fiye da guda zai iya yiwuwa a haɗa dukkan waɗannan ma'anoni ba tare da an samu tunƙara warwara ba duk sai a haɗa su a aiki da su kenan nan yana iya ɗauka in ma dai ya zamto yana da wani zikiri da yake yi bai samu ya yi ba ko kuma lokacin sallar yawi bai samu ya yi ba dukan ci dai wallahu alam kenan dai ta mantar da ni daga ambaton ubangiji na har rana ta faɗi abin da ya tashi hankalin shi Suleiman ya ce rudduha alai ku dawo min da su dawakan a dawo da su an ka dawo da su da aka dawo da su faqafiqa mashan bisuqi wal a'na haka ne ko faqafiqa kan mu manta qafiqa min af'al shuru' min af'al al muqaraba an gane ko ai sai zamanto wa shara'a lokacin da aka dawo da ita faɗa fi ka'ayi mana washara sai ya fara mas'an bi ma'ana darban sai ya fara dukan wa'innan dawakan ya fara saransu bisuki asu jam'u saqin shine kafafuwansu da suke takawa ya bi su yana sassarewa wal a'naq da kuma saman wayansu yaje yana saransu cewa wannan sun shagartar da shi daga ambaton Allah duk da yake akwai malaman da suke da wani fasara sabanin wannan Allah ya samu dace wala qad fatanna sulaymana haqiqa mun jazzabi sulayman al fitna anan bi ma'ana menene bi ma'ana al ikhtibar inda a baya mun shayi wani sharhi cewa al fitnatu fil qur'an ta'ti bi ma'anin kathira تأتي بمعنى الإحراق بالنار إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هكذا نقول وتأتي بمعنى الشرك وتأتي بمعنى الحجة وتأتي بمعنى الابتلاء أنا دي فتنة تازو بمعنى الاختبار حقيقة منجر بأن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا متجيف ونحلت ta a saman kujerarsa ta mulki sun ma'ana bai sannan annabi dawo da ya dawo ya koma ma'allahu subhanahu wa ta'ala annabi suleiman jasadan maluma wajen tafsirin wannan an yi ta kawo bayani an yi ta kawo bayani amma mu za mu takaitu da riwaya wadda take da inganci daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa wata rana annabi suleiman ya ce zai zagaya da matayensa wata ruwaya saba'in wata ruwaya sa'in ko kuma mata ɗari ya ce sai ya zagaya da su duka cikin dare guda ya sadu da su kowace ta ayyada na mishi ya samu mazaje waɗanda za su je su yaƙi don ɗaukaka addinin Allah mata nawa mata ɗari cikin daren na sai manta bai ce in sha Allah ba na akwai wata hikima da Allah yake so ko ba haka wani da dare duka sai da ya zagaya da su sai kuma Allah bai kaddara sun ka dauki ciki ba saboda bai yi istisna'i ba sai ɗaya daga cikin su ta haifo masa da ɗa wanda ba kammalalle ba don ya tabbatar da Allah ya sharrafe shi to shine Allah yake bada labari mun jarrabi annabi Sulaimana muka jefa makhlukan yana jasadan wani nau'in halitta saman kujerarsa sun ma'ana sannan ya dawo ga Allah subhanahu wa ta'ala yana mai tuba yana mai komawa ga Allah annabi sulaimana Allah ya jarabe shi da wannan gashi kawai da manzo Allah ce inda ya ce insha Allah da duk mata ne kowace sai ta aihida kuma kowace sai ya zama mayaki muke son mu kawo har yanzu dai muna ƙara yin raddi ga masu sukar musulmai akan yawan mata yahudawa ko kan mu manta annabi sulaimana dan annabi dawud ne ko ba haka bane annabi dawud yana cikin wa'inda annabi Musa ya bari ya gadar da su littafin at-taura tsakanin shi da annabi Musa babu zamani mai tsawo ko haka bane kowa yana da tarihi annabi Musa baban Yahudawa ne duka zuriyar suna komawa ne zuwa ga Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim yau sai bai wuce ce musulmai son mata gare su wai musulmi yayi mata hudu muku mun ce kakanka rana guda ya zagaya mata ɗari kun ba aibi ba ne gare shi kai in ka isa ka zagaya mata goma a rana guda kana yawa a sai annabi Allah mace guda ma da ƙyar kana yi kana ba ta haƙuri annabawan Allah daban ne kenan wanda yake da hali na yin aure ya yi ba aibi ba ne wanda bai da hali ya haƙuri ha Allah ya hore masa annabi sulemana Allah ya jarabe shi da wannan da ƙarshe ne kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya ba shi iko na dawowa zuwa ga menene zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ai sun ma'ana ba ai raja'a min alami kaulihi bil mashi'a kenan kasance wannan mashi'a da bai ce insha Allah ba sai ya dawo game da abin da ya riga Allah subhanahu wataala yake ba mu labari yace qala sai annabi Dawud yace rabbil firli annabi Sulaiman yace rabbil firli ya ubangiji ka gafarta mu wa habli mulkan la yanbaghi li ahli min ba'di ka bani kyautar mulkin da bai dacewa ga wani dan adam bayan shudewa innaka antal wahhab Allah kai ne mai yawan yin kyauta kaji abin da ya roƙa kuma sai Allah ya bashi ya mulki mutane ya mulki aljanna wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yana sallah shedan yazo zai wuce gaban sa ya kame shi ya shage har yake jin sanya harshen sa sai yake ba sahabbai labari yace ba dan dan uwa na Sulaimana ba ya roki Allah ya bashi mulki wanda bai dacewa da wani sai shi da na daure shi da sahiyaran Madina sun zo suna menene sun zo suna yawo akan shi suna yi mai walo suna kai kawo a kashe ci amma na suke shi saboda ɗan wana Suleiman ya mallaki aljin kusan shi su annabawa kala biyu ne akwai annabawa waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su mulki akwai kuma annabawa waɗanda suka keɓantu da ibada kadai shi sa manzo sallallahu alaihi ke cewa man a'budu minni wa ya kai ni bauta an bijiro masa da mulki yace a baya bukatar mulki a bar shi dai bawa tsantsa bawa annabi wanda yake yin bauta ga Allah shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kashi babu wanda ya kashi bauta haka annabi mu ya rayuwa yau a ce a koshi wata rana a kwana ma ba a samu abin da an kaci ba wani lokaci a yi watanni ba a azuta kunya a gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ba aibi ne gare shi ba aibi ba ne shi yasa manzo sallallahu alaihi ya mutu da karamci ya mutu da izza ya mutu da wadata manzon mu ba talaka bane mawadaci ne sai dai ba mai mulki bane saboda bai zabi hakan ba inda ya zabi hakan sai Allah ya bashi dole ne irin wannan abu sai muna bijiro wa mutane da shi kakkawaye gari gidanka babu ka rinka ganin kamar Allah ya manta da kai ne ko kuma Allah bai son ka ne a'a Allah subhanahu wataala bai manta da kai ba yana son ka girmamawa ne abinda zaka yi kace alhamdulillah ka rinka tuna cewa annabin ku shi yafi kowa daraja amma yayi irin wannan rayuwa yayi hakuri wannan bai sa ya zama na kasu gare shi ba kai ma dan kaga baka da shi ba na kasu bane kai kuma mai shi kakkare na wada wai dan bai da kana ganin kamar koyewa ne ka san da sai a ustaz sai an kare ustaz ku dai ga kunan dai la ya kadis da yana ne muke Allah subhanahu wata'ala yake cewa fasakharna lahu riha sai muka hore masa iska tajri tana tafiya ita iskan ya annabi dawo da ya buƙaci tafiya eh annabi Sulaiman ai rike yi ana taro ne ko fasakharna lahu riha sai muka hore masa iska yaushe muka hore mai iska bayan ya yi addu'a lokacin da ya roƙi Allah ya ce ya ba shi mulkin da wani ɗan adam bai yi irin shi ba Allah sai ya ce to ba jirgi za mu baka ba ba mota za mu baka ba za mu baka abin da za mu baka iska ne da jiri bi amurki iskan tana tafiya ne da umarnin Allah wasu malamai suka ce a tajri bi amri Sulaimana tana tafiya ne da umarnin Annabi Sulaimana ya Annabi Sulaimana yace ƙara sauri muna da sauri sai ta ƙara sauri tafi a hankali sai ta tafi a hankali ruha'an tana tafiya layyana cikin sauƙi kamar iskan sahi in ta bugo sai ka ji wani irin daɗi yanzu in ka shiga mota babu vitir ka taka ta yi kai ɗari iska zai dame ka ko ba haka bane to iskan da ke tafiya da annabi sulaimana shi ba ɗari ba fiye da dubu ma yake tafiya da su amma iska mai daɗi take buga su kai ka san wanda iska ta ɗauke shi ya zai kwashe ai ya hawaye kenan ko ba ka wani to sai Allah ya nuna ma ba a hawaye abun bai damu mutane ruha'an tana tafiya ne layyana mai laushi ba ta damu wa'inda mai wa'inda suke ciki haifu asaba duk inda ya nufa haifu asaba duk inda ya nufa duk inda yake so ya tafi iska tana tafiya da shi in yana son a yi gabas sai a yi gabas in ci a iyan mu da mu sai ta juya hayyan mu da su a ke dawo baya sai ta dawo baya jirgin sama mutum da yake dauka a ce dubu ɗaya ko amma annabi suleiman in ya tashi tahiya duka sojojin ci da duk ake bukata sai ce to daga nan zuwa nan ki je da mu wuri kaza ki dawo da mu sai ta dauka gaba ɗaya ta tafi kaga babu yadda za ka tunta kuma kaga shi annabi sallallahu in za a je babu tikitin shiga iska babu control babu biyan kuɗi babu sayan mai a direban shine shugaba bismillah a tai a tsaya inda ake so kenan duk wani abu da kake gani na burgewa an riga an ya wuce fa kai ka san dai har mura sha'awar mu ga motsa iska Allah madaukin zirgi ya wuri jagora. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bamu labari yake cewa fasakhar na da riha muka yassare mai muka hore masa iska da cire bi amrihi tana tafiya da umarnin Allah ko da annabi da umarnin annabi Sulaiman ruha'an mai laushi cikin sauki haifu ashab duk inda yake nufi sannan muka hore masa wata ni'ima shine shayatin muka hore masa shaydanu kulla banna'in wa qawas muka hore masa dukkan makini masu gine-gine wa qawas da masu shiga cikin teku su ɗebo kayan karau kayan adandani da sauransu duka muka hore mai in yana buƙatar gini sai ya nemo shaidanu ya ce ku je ku gini iri kaza sannan yana buƙatar abubuwa da za a samu gini sai ce ku ku je cikin ruwa ku ɗebo muku yanzu in ka gashe dan sai dai ka yi gurin malami ya ma rukiya ka ga shaidani ko ba da wani da shi ana sai da mara aiki yake sasa ka taba ganin sarkin da yin mulki a shedanu sai dai shi aboka da su duka su lalace annabi amma shi annabi sulaiman da mulkin su yayi sai Allah madaukin sarki ya ƙara nuna mana cikan mulki nashi yace wa akharina akwai wasu daga cikin shedanun muqarrani na fil asfar an daure su a cikin igiyoyi asfar shine agnal alhadidiyya ma'ana sarƙoƙi na ƙarhe wasu kuma sun yi layi sai ya sa a ɗaure su duk shaidanin da ya layi sai annabi sai ya ce aje a ɗaure shi a lokacin da aka buƙace shi hada aqauna Allah ya ce wannan kyautar mu ne muka ba wannan mulki da muka bayar kyauta ne muka baka shi saboda haka famnun kai kyauta ga wanda kake so au amsik ko kuma ka rike da gairi hisab ba tare da wani hisabi mana ba za mu bincike ka ba dan mi ba kai kaza ba wa inna lahu indana la zulfa kuma shi fa annabi sulaiman yana da kusanci a wurin mu yana da matsayi shine la zulfa yana da daraja yana da matsayi a wurin mu a nan duniya kenan wa husna ma'aba sannan kuma a ranar lahira yana da kyakkyawan makoma bayan ya rayu a duniya kun ji shaida Allah kenan wannan tana wani yana ganin in kai mulki ka halaka kenan fa a'a wallahi har gobe in dai zaka yi mulki irin wanda Allah yake so wallahi zaka iya ci biyu ka ci nan ka ci can amma mafi yawanci a yanzu da wuya mutum ya yi nan ya ci nan ya ci can ba mu ce ba mu ba ba akwai wahala saboda mai akwai yan ba da shawara akwai to hannu dai muna ƙara ma masu mulki ƙarfin gwiwa cewa Allah dan ya baka mulki ba ya nuna ya hana ma lahira ba ne kana iya kai mulki na adalci ka ci duniya kuma ka ci lahira Allah madaukin sarki ya ba mu gida biyu mu ci duniya kuma menene kuma mu ci lahira Allah subhanahu wata'ala yake cewa a aya na gaba wa inna lahu indana mun yi shigo wa inna lahu indana la zulfa yana da matsayi a gurin mu husna ma'ab kuma a lahira yana da kyakkyawan makoma wa zkur abdana ayyub Allah ya ce ka ba su labari game da bawan mu annabi ayyub mun yi bayani muka ce ba mu yi shiri aka annabi ayyub bar mu tsaya kaɗan annabi ayyub shi ma annabi ne na yahudawa annabi ayyub annabi ne na yahudawa ma'ana nasbarsa tana karewa ne zuwa ga ishaq bin ibrahim kina jikan annabi ibrahim annabi ayyub allah subhanahu wata'ala ya carrabe shi karo na farko Allah ya bashi lafiya ya bashi dukiya ya bashi ɗaya sai Allah subhanahu wata'ala ya jarabe shi da cuta annabi ayyub sai da shekara goma sha takwas bai da lafiya a shekara goma sha takwas duk jikinsa ba inda bai ɗauke da rauni na cuta bayan harshensa da zuciyarsa amma banda na ko ina bai da lafiya shekara goma sha takwas sai da ya zamanto kowa ya guje shi sai dai matarsa da wasu mutane guda biyu da suke zuwa ganin shi safe da marice an mai da shi bayan gari ‘ya'yan shi suka zo suka mutu dukiyar ta zo ta ƙare matan suka tafi matan nan kaɗai take kai kawo a ƙasa shekara goma sha takwas tana fama da shi shi kuma yana da yana jin kunyar ya ce ma Allah bai da lafiya kai yanzu kai kwana biyu kana za ka samu ka samu ciniki ba sha biyu da za a kira ma da Allah ga bata ma da za a fasa to har ka da tashansa Allah ya kare shekara 18 cikin shekarar 18 bai taba daga hannu ya ce Allah ka bani lafiya ba shi yana ganin yanzu ni'imar da Allah ya mai har ya ce Allah kuma ya ƙara mai wani abu bari shi an gwada inda Allah ya san da shi a lokacin da Allah ya waiwaye shi to ai shekarar sha takwas ne su waɗannan guda biyu masu kai mai ziyara sai guda yake ce da guda annabi ayyuba ya yi ma'alla laifin da duniya babu wanda ya taɓa yi ma'alla shi sai dan yake misa ka ce haka ya ce to ba a ganin shekara goma sha takwas Allah ya kaba shi lafiya ai kawai dai abin da ya ma'alla kaji mutum ba shi ɗayan abin ya dame shi ya kasa haƙuri a sai da ya zo yake ce da annabi ayuba ka koji abin da wani ya ci to wannan abin shi ya dami annabi ayuba shi ne sai yake gaya wa allah gade shi bai da lahiya bai ce ma allah ka sami rashin lahiya ba bai ce ma allah ka bani lahiya ba yanzu yana nuna ma allah gashi dai rashin lahiya ya kama ni gashi shedan ya jarabe ni da wahala Allah ya ce an baka lahiya tashi da karba addu'a da warkewar shi da tashi shi koma duk lokaci guda an tai to shine Allah yake son ya bamu kissa mu kuma kafin mu karanta kissa me yake son mu cira Allah ya jarabe ka da musiba kai hakuri in kai hakuri zaka cire ban musiba da Allah ya jarabe ka abu na biyu Allah ya jarabe ka da rashin lafiya ba yana nuna bai son ka bane ba yana nuna baka da imani bane a yakan yi haka ne don ya ƙara a cikin mizaninka sannan cuta ba ita ce mutuwa inda cuta mutuwa ce da annabi ayyubu bai tashi da cutar da ya ba ga kissar mai Allah yake cewa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wadkur abdana ayyub ka ba su labarin dan bawan mu annabi ayyub idna da rabbahu lokacin da ya kira Ubangijinsa yake cewa an ni masaniya shaitanu lalle fa shedan ya safe ni bi nusbin daga jiya nus bi ma'ana ta'ab ya same ni daga jiya ta'ab wa ana da wahalhalu shedan ya shafa min wahalhalu daga jiya an gane ko wa azaba da kuma bala'i na rashin lafiya ya zo ya shafe ya shafe ni kaji abin da ya faru ina faɗa wannan sai Allah ya ce to ko da yau ka rabu da wannan lalura urqub bi rijlik urqub bi ma'ana idrib ka motsa kafanka ka buga ƙasa da wannan kafan naka in ka buga ƙasar za ta tsage idan ruwa ya fito in idan ruwan ya fito ha za mu tasar to wannan shine abunda za ka yi wanka da shi shi ne ruwan wankanka wa sharab kuma shi ne abinda za ka sha ina ne muke bayanin ko mai sanyi wa sharab kuma shi ne abin sha ka sha ka yi wanka annabi suleiman annabi dawud yana buga kafa da kasan annabi ayyubu ko annabi ayyubu yana buga kasa da kafansa sai kasa ta tsage ruwa ya fito ya ɗebi ruwan ya yi wanka kamar yanzu ka fada cikin gota ka samu ruwa da soso da sabulu ka yi wanka kana gama wanka wannan kazantar ina za ta tafi to yana wanka yana kare wanka wannan kuraje da komi an goge su sun hita tsaf ya dawo ka hobbai taɓa yin cuta sannan yana sha cutar da take cikin jini cikin jiki ita kuma sai ta mutu sai ya dawo kamar bai taɓa cuta ba kamar yadda hadisi ya nuna matar ɗin da take masa hidima za ta yi ta ɗan samo abin da za ta ci ko da ta zo sai tattarar da shi tsaye ya komo kamar yadda yake ana sai ta ce da shi don Allah ba ka ga wani mutum da yake nan kwanci ina ya tafi ba sai ta ce ya ce da ta waye ta ce kai ka ga kosar da yake lafiya kayi kama da shi sai ce ai ni ne Allah ya bani lafiya ga ruwa na an ka ce in yi wanka da su ina wanka da su sai wannan abin ya wanke aka ce in sha tun da na sha kuma sai ya zama ciki ban jin komi na warke na koma yadda nake kun ji yadda kissar annabi da ayyubu ta kasance Allah subhanahu wataala yake cewa wa habna lahu ahlahu sai muka bashi kyautar duk ma'ana ahlinsa ma'ana ladina ahlaknahum wa innan iyalansa da muka halakar da su muka dawo masa da su wa mislahum ma'ahum kuma muka ba su muka ba shi irin su tare da su nan malama sun yi sabani iyalai ne da suka mutu ne an karaya an kadawo mai da su ko kuma a'a an sake sabon generation ne wasu ka ce an dawo mai da iyalin shi ne wa'incan da dukiyar shi waccan da tattafi duka aka dawo mai kuma aka linka masa wasu da ce a'a matar aka gyara mai da ta haifi adadin abin da suka mutu kuma ta ƙara haifa adadin wa'incan da ta ƙara abin misali da goma sun mutu yanzu sai ta haihu da ashirin kaga an dawo da goma kuma an ƙara masa goma wallahu alam amma wanda ne zamu dauka ana shine Allah subhanahu wataala ya bashi iyalinsa da kuma kwatankwacin su tare da su imma a duniya imma a lahira nan akwai su malamu suka ce fil akhira wallahu alam abin da zamu yi imani da shi ya samu lafiya abin da ya rasa kuma an dawo mai da shi yaya hakan ta kasance Allah shi ya sanya da ya tsara mu an zamu ta gaita ita tambaya Na'am. To, shi abin da yake nufi cutar Allah ne ya samu ita, amma yana ganin shiɗan ne ya zama sanadin samuwarsa da wannan cutar. Shi yasa Ibn Abbas yake cewa asabani an taslidika shiɗan alayya. Shiɗan ne Allah ka ba dama ya shafe ni da irin wa'in abubuwa. wannan ma'ana kinaya na yake yi yana ganin girman Allah shi ce Allah ka sami rashin lahiya yana ganin bai girmama Allah kawai ci ake ce ma wannan kamar yadda nika kwarai ko ina ganin mun yi kamar wannan karatu mun yi kusan awa guda muna yin bayani aka shi ko ba haka bane kasance mu na baya a je a dauke shi shi yasa ai sai na kawo mana nace dukkan annabawan Allah babu wanda ya zo ya ce ma Allah gata gata ɗan banci annabi guda an tuna wannan karatu wani annabi ne an manta ko eh ba shi na ba wanda ya ce ma'alla Allah ka jarabe ne da kaza kayan min kaza kowanne sai dai shi ma'alla kawai ci bai hitowa dire ce Allah kayan min kaza ka jarabe ne da kaza annabi guda ne an ka kawo shi ma na kawo mana dalilin da ya sa wannan magana wani annabi to shi kenan na ba ku aiki gobe Allah ke da aji a kawo mana shi kan mu zo mu saki karatun mu na yau eh a ai sai an tana kokolwa ni ma yanzu ta sanyi kwakwalwa ta kowa haka wani tun ni ma na ba ku aiki a ba wannan ɓangare ba dukkan annabawa in suna yin magana da Allah sukan yi kawaici ga yadda abin yake amma sai su zo da shi kamar sun san ba haka yake ba saboda kawaici sai muka ce annabi guda ne ya zo ma Allah subhanahu wata'ala da magana bai kawaici ba shi ma mun kawo dalilin da yasa shi wannan annabi ya amfani da wannan magana bai kawaici ba annabi Musa ko annabi Musa ne to sauran bayanan sai ku tuna sai ku tuna mukan gobe in ba ku tuna ba sai ku kara bayani ta dai la zama dace shi dai yanzu ya samu musa da amsa annabi musa shi kadai ne ya zo ma Allah da magana ba tare da kawaici ba shi ma mun yi bayani yanzu mu komo karatun mu sai na da muke Allah subhanahu wataala yake cewa ina ne muke yake cewa wa habna lahu ahlahu ko muka bashi kyautar ahalinsa wa mithluhum ma'hum da irinsu da irinsu tare da shi su wa'incan da ya bashi rahmatan minna wannan rahama ne daga gurin mu wa zikra li ulil albab kuma tunatarwa ne ga ma'abuta hankali ma'ana mai hankali zai gane in ya rasa Allah na iya bashi mai hankali ne zai gane in bai da lafiya Allah ne ya shafe shi da rashin lafiya mai hankali ne zai gane arziki na Allah ne ko an rasa ana iya samu gobe an gane wannan ko Allah subhanahu wataala sai ya ce da mu cikon magana wa khud bi yadika dhiksan ka dauki danka da hannunka dhiksan shine danka na umushi a hannunka kun fahimci Hausa fadrib bihi kai duka da wannan danka da kai da hannunka wala tahnat kada kai him a rantsuwanka inna wajadnahu sabira lalle mun samu shi annabi ayyub mutum ne bai haƙuri ni'mal abdu madan da wannan bawa innahu awwab shi mai komawa ne ga Allah abinda addalilin wannan magana matar da take musu hidima wata rana suka samu sabani da ita yana cikin rashin lafiyar nan sai ce in Allah ya bashi lafiya sai ya mata bulala dari kuma sai rashin lafiya ya yi tsawo yau za a warke gobe za a warke sai da aka shekara goma sha takwas kuma tana nan tsaye tana mai hidima waje ta shekaru biyu tana ma ɗawainiya tana ci sheka kuma nan kwanci kace in ka warke sai ka mata bulala ɗari a yin ta ɗauke zare ba ta waiwaya ta yi gida a shekara wanga bai da imani yanzu duk wahala kada ta kai ita kowa ba ta gaya ma ba daga ita sai mijinta ta san Allah zai biya ta to lokacin da ta warke ba mace ce da ya kamata abu ba ba abinda ta yi bai kamata a saka mata da doka ba shi ko Allah subhanahu wataala baya son annabi ayyubu yayo baya da maganarsa saboda hakurin da yayi mutum ne mai daraja sai aka ce mai to yanzu ga mafita mafitan ga yadda za ka yi ka samu zaman lafiya sai Allah ce wa khudh bi yadika dikkan ka doki wani danka na tsumoji a hannunka adadin tsumoji waɗanda suka kai guda ɗari in ka rike su fadarib bihi to ka buga mata su bugu guda wala ta hana ba sai kai ka fara rantsuwa ka inda ya rantsa sai ya bulala ɗaya in ya wasa sai ya ka fara ko bai zai ba sai Allah ce kakkai ka fara ɗauki damin tsuntsuyen nan ka buga mata ka ɗaure su guda ɗari in ka buga mata shikenan sai ya ɗauka ya koka mata shikenan da saboda ya yi alkawari cewa sai ya yi kuma Allah ya ce inda ka ce sai ka yi kayan sai aka ce ga hanyar da za ka yi kun san ko me yasa aka saka musu da wannan inna wajadnahu sabira Allah ce mun same shi mutum ne mai hakuri ni'mal abd ma dalla da wannan bawa innahu awwab lalle shi mai komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ba mu labari yace wadhkur abdana wadhkur ibadana ko ka tuna bayan ka ba su labarin bayan mu Ibrahim annabi Ibrahim wa Ishaq da annabi Ishaq wa Yaqub da kuma annabi Yaqub kun ga an zo abin yadda yake a jere uba da ɗa da jika ko ba haka bane ka tuna bayan mu annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ishaq da ɗansa annabi Ayyub annabi Yaqub ko ulil aidi su ma'abuta ƙarfin ibada ne ma'abuta ƙarfin ibada ne su wa'innan bayi namu aka ne ko wal absar sannan kuma suna da fahimta da ganewa a cikin abin da ya shafi addini ma'ana dalilai akan addini da abin da ya kamata nan aidi ba hannaye ba ne kowa ne inda jiya mun kawo mana misali da Allah maɗaukin sarki ya ce wasu sama'a ba na yi bi aidin ko ba haka ba ne lalle sama mun gina ta da ƙarfinmu muka ce aidi jam'i ne na menene na ad su kuma yad jam'i sai ya zama ma'ana a yadi ko abin da ya kamata ma idan ka ce aidi jam'i ne na hannaye to a ƙa'ida na larabci sai a ce ka kuskure na abin da ake nufi ma'abuta ƙoƙari ne da kuma basira game da al'amarin da ya shafi addini inna akhlasnahum Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da menene ya ci gaba ba mu labari ya ce inna akhlasnahum ai mun keɓance su su wa'innan annabawan bi khalisatin da wata irin ɗabi'a zikirar dar shi ne tuna makoman lahira a gobe kiyama ma'ana Allah ya keɓance su da yawan tuna lahira bayi ne waɗanda suke tuna lahira da makomarsu yayin tashi alkiyama inna akhlasnahum ai mun keɓance su bi khalisatin da wani ɗabi'a shine zikirar dar ambaton gidan lahira wa innahum kuma lalle su wa'annan indana a wurin laminal mustafayina suna daga cikin zababbi waɗanda muka zaba al-akhyar mafi daraja ana inda mun ba su annabta suna daga cikin mafi daraja waɗanda muka zaba wadhkur isma'ila ka ambaci ba mu annabi isma'il ngane ko annabi isma'il in ka duba kaga an arraba an menene an raba inda Ismaila dan annabi Ibrahim amma ɗayan uwa shi ko annabi Ishaq dan annabi Ibrahim ne shi ma ta ɗayan uwa kenan kowanne sai aka aza shi gurin da ya dace da shi wadhkur ka ambaci Ismail annabi Ismail wal yasa da kuma yasa shi yasa ibn ammi Ibrahim ne wadal kifl da kuma dal kifl wa kullum min al-akhyar dukkan wa'anna suna daga cikin zababi wa'anda Allah subhanahu wataala ya zaba hada zikr wannan alqur'ani tunatarwa ne wa inna lil muttaqina la husna ma'a lalle wa'anda suka ji tsoron Allah suna da kyakkyawan makoma gobe kiyama Allah ya samu daga ciki kyakkyawan makoman nan ina ne kyakkyawan makoman nan take Allah subhanahu wata'ala ya ce jannati adnin aljanna ce wurin zama matabbata gare su mufattahatan lahumul abwab wacce ranar kiyama kafin su zo an bude musu kofofin aljanna ita aljanna ba sai an zo bane za a buɗe kofofi shi yasa a cikin zumar Allah subhanahu wataala da yake ba da labarin ɗan aljanna wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza menene idza ja'uha ko sai ce wa futihat menene wa futihat ma'ana an riga an bubbude kofofin aljanna gaba ɗaya ita aljanna dama kofofin da abu shi kafin a zo kuma in aka bude kofofin aljanna ƙanshi yana fitowa wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 amin ƙanshin aljanna akan shinshine shi rabonka da ita tafiya shekara 500 aka riwaya yanzu don manzo sallallahu alaihi wasallam da yake bada labari yake cewa sinfani min ahlin nan min ummati lam arahuma da yazo bayani sai ya kawo eh zancen shugabanni ya kawo bayanan mataye wanda suke kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumilatin ru'usuhunna ka asnamil buhtil ma'ila لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا وكذا تو ɗayan riwaya sai ya fassara muna la yujad min masirati 500 am sana ana jin kanshin aljanna rabon ka zai tafi shekara 500 ka gogofin abu da suke ai sai an tare mu ina ne muke muttaqiina fiha za su zamo kishin gida cikin aljanna yad'una fiha bi fakihatin za su rinka kiran a kawo musu kayan marmari kathiratin ma bi fakihatin kathiratin da kayan marmari masu yawa wa sharab da abin sha eh an ka zo aljanna ai na kawo na misali da aljanna zai kishin gida haka ana hira shi shekara 70 bai juya ba dan ba a gaji a aljanna kuma ba a zuwa da kuɗi in ka je kai shingida haka ana hira fira ake ba sai ka shekara saba'in a kishin gide yamma shiga da nawa ka faɗi sannan a kawo kayan marmari kaji da Allah ya ce kasira yanzu misali jama'a abinda Allah zai ce ma da yawa da Allah ya kake suranta shi ai kayan marmari in dai don su cika mai na a gurin Allah ba kasira ba ne ba kasira ba ne kina Allah ɗaya san adadinsu to za su ce a kawo kamarmari masu yawa kawo abarba tirela bakwai a kawo banana tirela saba'in a kawo lemu tirela tamanin a kawo kaza a kawo kaza ya an kawo sai ka ce zo a gyara sai ka ce a yi layi an kun wannan ta shigo kan janye wannan ci kawai za ka yi aljanna a ba ka ci aljanna za ka ci a kago shi aljanna Allah da ya kai mu an ga dubba wa girman mu da ba fa a girman mu da Allah kai mu can la sai na sai wa mu da kana ustazu wai ban gane ka wace to ya zaka gane ni aljanna ake gane mutum ina da muke Allah subhanahu wataala ya ce menene Allah ya ce wa indahum su ɗan aljanna suna da aljanna kenan suna da ƴan mata aljanna asiratu qarfi masu kame ganinsu ba sa kallon wasu maza sai mazansu a tarabe masu shekaru daidai wadda daida ma'ana mustauya ta fi sin shekarunsu duka guda ne duk mata aljannan ka ba wadda ta girmi wata kuma aljanna da kai da baban ka ba wanda ya girmi wani duk an dawo daidai wa daida an yi gane misali ko ba zai wai kace ka tashi a baka gaba baka so ga ido a duka warin juna ne kuma a da ba tsohon mata ba ba sabon mata a dama ba su tsuha kuma duk warin juna ne balle mutum shi ce yanzu bari shi shi karkace shi a'a ba a karkacewa aljanna ce sa Allah subhanahu wataala yake cewa menene wa inda hum qasiratu tarfi su yan aljanna suna da mata masu kame ganin su a tarabar kuma sa'annin juna ne sai Allah ce da su haza ma tuwa juna to fa wannan shine abin da ake muku alkawari na ranar tashi alkiyama da yau da hisab game da ranar hisabi inna haza la rizqun Allah ya ce kun ga wannan arzikin mu ne kyautan mu ce ni'imar nan da muka ba ku aljanna ta mu ce ma laha min nafad ba ta da karshe ba ta karewa kinan ku ce in ka samu ɗan kuɗin ka muku muku da su kare kana ta lissafi ko ba ka bane to banda aljanna eh, aljanna ai an samu a kashi an tara muku ne inda gado ne za a ba mu Allah ya sa muna cikin gidan aljanna shi yasa duk wanda yake son ya ga kyauta ya kokare shiga aljanna Allah subhanahu wataala ya ce hada wannan abun duka na mummune ne yanzu an gara wannan magana duk abin da an ka ambata ma zikira lil mu'minin duk abin da an ka ambata aljanna abincin gida aljanna duk na mu'mine ne amma wa inna lil tawina amma kafirai wa'inda suka bijire da sharru ma'a suna da mummunan makoma a lahira in ba ku san makoma ba Allah subhanahu wataala sai ya fassara makoma yace jahannama ya sulaunaha wutar jahannama ce za su ƙonu da ita fabisan mihal tir da wannan shimfiɗa a ce jahannama ne za ta zama shimfiɗa a gare ka Allah subhanahu wata'ala yake cewa hada wannan shine na kafirai menene na kafirai shine jahannama da shimfiɗa da za a yi musu a cikin jahannama falizuquhu su ɗanɗani wannan azaba wanda yake a cikin menene wanda yake a cikin wuta fari ya zo ƙohu su ɗanɗani azaban jahannama menene azaban hamim ruwan zafi ne mai tsananin zafi wa gassaƙa da kuma gassaƙ ma'ana zamharif ma'ana su kama a ce wasu ruwa ne da suke fitowa daga cikin jikin 'yan wuta to irin wa'annan da kuma nau'in abincin da zai rinka makure musu waya shi abincin ya kona su sannan kuma wutar ta kona su shine wani zaman su Allah kare mu daga shiga menene daga shiga wuta Allah subhanahu wataala ya ce wa akhar nan ne ko Allah subhanahu wataala ya ce wa akhar min shaklihi azwaji sannan da kuma wani nau'in azaba min shaklihi wanda nau'in azabar yayi kama da wannan ruwan zahin da wannan gassak azwaji ma'ana nau'i nau'i ne dai na azaba wanda za a rinka yi ma 'yan wuta kenan bayan sun shiga jahannama an ba su ruwan zahi da abinci mai makure wuya to akwai wani nau'in azaba irin wancan da an ka ambata Allah ce azwaj azaba dai nau'i nau'i ne nan ba mata ya ake nufi ana fi nau'i nau'i na azaba Allah subhanahu wataala sai ya ce ala wannan goro wannan sakamakon da za a yi ala faujun muqtahim ma'akum wannan jama'a ne waɗanda za su fada tare da ku a cikin wuta la marhaban bihim ma'ana tir da su la marhaban bihim kun san akwai ni'ima akwai bi'sa akwai habbaza akwai la habbaza kenan la marhaban bihi ba a yi madalla da su kun gane ko na shiga wannan wuri da su kai innahum salun na lalle su za su konu da wutan jahannama kalu sai su su ce jama'an da aka sa a ƙarshe bal antum la marhaban bikum a ku dai ne ba a yi maraba da ku ba a yi maraba da ku antum qaddamtumu lana ku ne ai kuka gabatar mu da da wannan musiba ma'ana ba dan mun bi ku ba to da ba mu fada cikin wannan musiba ba fa bi isal qarar ko til da matabbatan mutanen da suka mutu suka shiga wutar jahannama qalu suka ce rabbana ya ubangijinmu man qaddama lana hada wanda ya shar'anta mana wannan kafircin da muka yi a wannan duniya muka aikata wannan abin da bai dace ba fa zidhu azaban dhifan fi nar ka kara mai linkin azaba a cikin wutan jahannama kaga kenan wannan ba zai amfane su Allah madaukin sarki ya mun jagora akwai lokaci an ce lokaci yayi ina ganin nan da mu takaita ya Allah kamar da gobe in ƙara wannan sai mu shiga suratul zumar abin da muka daidai Allah ba mu lada nan ku Allah ya yi mana subhanahu wa ta'ala rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wanzu ilaika